إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi idan ba a manta ba yau muna sha biyu ga watan ramadan jira daga maka zuwa madina bakwai, wanda ya daidai da shekara miladiya 2026 wannan kuma shine darasinmu na 79 a cikin littafi mai bayani akan zakka kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine المال ينفد حله وحرامه يوما ويبقى بعد ذا آثامه ليس التقي بمتق لإلهه حتى يطيب طعامه وشرابه wannan daga cikin waƙen yahya ibn ma'in ne rahimahullahu ta'ala ya ce almalu yan fadu hilluhu wa haramuhu yawman wa yabqa ba'da za a samuhu ya ce dukiya wadda aka nemo ta hanyar halal da wadda aka nemo ta hanyar haram ƙarshen alewa ƙasa dai gaba ɗayansu ƙarewa za su yi abinda kuma zai yi saura shine zunubin wadda aka nema ta hanyar haram ce laisa taqiyu bi muttaqil li ilahihi hatta yatiba ta'amahu wa sharabahu mutum ba zai taba kasancewa mai takawa mai tsoron Allah ba har sai ya kasance abin da yake ci abin da yake sawa abin da yake nomowa yana nemo sa ne yana cin sa ne yana shan sa ne ta hanyar haral halal abin da yasa na bude wannan baitin da wannan na bude wannan karatun da wannan abiya cikin shine ajiya kun san shugaban kitabu sunna Sheikh Hassan Khalid hafizahullah ta'ala ya kawo mana ziyara to bayan an kare karatu na rake sa a wajen mota sai yake ce mini dama yana cewa ya mini wata hira yake gab da ana shirin kama azumin nan wani mutum ya so yaudare su ta hanya ta da sunana yace ya kira shi yace masa ai shine ni kuma ko ga yanda ya ji muryar yayi kwaikwayon yanda murya ta take ya ce ni ne a yanzu yanzu nan yana gore kamar ni ina gore bari in ta jangina ta zuwa garin tunda da ni ne ake ya ce shugaba gani nan gore ina shirin komowa nyamai mun ji wajen da'awa gore ina shirin komowa nyamai an turo mini kudi jika 400 rabona da inga jika 400 har namanta ya ce an turo mini kudi jika ɗari hudu na zo wajen ɗiba na ɗibi kudin nasa aljihu wani ɓarawo ya zage mini salula da kudin gaba ɗaya yanzu ma da na kira ku da wata salula ce ta wani na amsa na kira tun dama ba da lamba ta aka kira ba sai shugaba ya ce ya yi sallallami sai ce to yanzu ba ni da komi na komawa yanzu ina su ku turo mini jika 80 don in samun yi kudin mota hain Allah ya nuna in Allah ya kadar na komo domin gora kun san daga nyamai akwai nisa sosai tahiya ce mai nisa kuma ana kashin kudi sosai to su abin da ya rude su dama sun san da ina yawan tahe tahe na harakan da'awa to shugaba kawai kai tsaye sai kira kwantabul wanda yake ajiye kudi ana ce mishi shaka abdulwahid ya ce masa ya je ya tura mini kudi gani can na shiga cikin matsala ya gaya mishi abin da yawa shi ma ya ce inna lillahi haka abin ya faru yace to a turo lambar da za a turawa ya turo mishi ga lambar da za a turawa depo amana yanzu an ya je wajen turawa to kasuwa ne shi yake sai mutane sun yawa sosai sai kira shugaba ya ce ko a yi mishi stock ce to bari in gaya mishi sai ya kira shi ya ce mishi ya yi stock ya turo lambar da za a yi stock din to an yi daidai shugaba yana cikin mota tare da wani dan agaji da ake cima abdulkarim to shi abdulkarim kin ya yi mamaki sai ce shugaba tsaya shin dai yace muku shaka abdulmalik ne yace yace yace abdulmalik bahari yace a yace malam abdulmalik ba a jima ba da ya je kauyen mu tahiya da nayi ta karshe a kauyen su naji to shi ba a yi tahiya tare da shi ba lokacin yace da wuya a ce ya komo kuma har ya buga wajen gure yace yace ku bani in kira ku bani lambar in kira sai aka bashi sai ya doka ya ce malam ashe gura aka je ce eh wallahi ka san haka al'amarin yake harkar da'awa irin da wanga abin na ƙarya da sauransu ya ce ya sha shi da magana don saboda ya iya gane anya wannan murya ta ce ko ba murya ta bace tunda shi ya sani tunda har balaguro mun shayi tare da shi shi abdul karim ke sai ya kashe ya ce to za a tura sama wannan lambar sai ya ce ba shugaba wannan ba muryar malam abdul malik bace ya ce amma yanzu dan a raba gardama ai ina da lambar malam kin bari in kira sai ya kira ne kamin azumi ne dama ya kira ni shi malam abdul karim kin yana tambaya ta malam ana garin nace eh ina garin malam abdul karim ai kwanakin mun je mun je waje janku babu kana yace haka ne ai na ji labari lokacin ina can wajen samira wajen harakan dinariya kinnan muka shiga hira amma ya tambaye ni bana ina zan yin tafsiri duk bai nuna komi ba sai da muka kare shi da sai ya kashe yace shugaba to kaji malam yana nan garin ha an tulla ni wajen gure alaka da ke ku yanzu sai sake kira da niyan ya bi diddigin yadda za a yi yadda za a yi su same shi ma to da karshe dai da ya gane da an gano shi sai ya kashe ya kashe sallar gaba daya to kun gani to abin da yasa na kawo wannan labarin nan saboda kan gobe wani ya kira ka yace ni ne Allah yana gani daga cikin ɗabi'a ta ina jin nauyin in nemi wani min wani abu in ba ta kakare bayan da aka iya ko ta kakarin sai ta wuce guna da iri yanzu haka wata larura ta ta same ni akwai wanda wallahi in na gaya musu za su yi warware mini ita amma na hikon mace ma mota da nake hawa in saida ta da in biya wannan larura don saboda ina jin nauyi in dora ma wani nauyi to wannan ba ɗabi'a ta bace kenan dai in an ji wannan dai a yi taka tsantsan a bi diddigi in ma ka ji murya ta yi kama da ta maiwa ta aljani ce ko masu kwaikwayon muryar mutane don ana iya samun haka wannan shine kenan shi yasa na bude karatu da wannan wannan yana nuna yanda idanun mutane suka mi suka liƙe ta kowace hanya kuma sai suka kira irin waɗanda sun san da mutanenmu ne tare muke da'awa kuma dama ƙungiya ce kenan suna da kudi ko ba za a ji ba za a ji ciwon a ce a hudda kudin a tura mini ba sai suka yi haka a bai tura ba ai za a tura wakin ne an ce za a tura ta stokkin ne shi agajin guda wanda shi da ba a ma gaya mishi ba to da ya ji abin gakin ya yawa ne sai ya ce abin ba a tura ba ba a tura ba Allah ya tsare ba a tura ba amin amin insha Allah amin amin Allah ya muna rahama za mu tashi babun fi zakati sa'ima babu mai bayani dangane da zakata sa'ima zakatu sa'ima abinda ake jima as-sa'ima ita ce dabba wadda take zuwa kiwo a babu na zakka dabbobi kala uku ne akwai as-sa'ima akwai almalufa akwai kuma al'amila dabbar da take ta aiki ce duk dabbar da mutum ya rika dan aiki babu zakka a cikinta dabba ta biyu ita ce wadda take almalufa wadda take ita kuma gida ne ake kiwonta ita ma wannan babu zakka a cikinta inda har gida kuke kiwon dabbobinku ba su da zakka na uku shine as-sa'ima su ne masu zuwa wajen kiwo to wannan su kuma akwai zaka a cikinsu malam ya ce haddasana musa ibn isma'ila haddasana yau karatu ne za mu yi titir duk wanda ya san bai da jibirin saurare to ana gane da kyau tun yanzu ya san inda dare ya mishi don babu zaka musamman wannan bayanin harakan dabbobin nan yawa ke gare shi kuma gashi ba ba irin abu ne wanda ake yawan yi a wajenmu mu to shi yasa zamu yi gaugawa wajen mu dan mu wuce shi insha Allah domin su a lokacin manzo Allah abin da ya yawa su ne dabbobi musamman raƙuma za ku ji bayanin raƙuma sai ya yawa akwai na shanu da ƙananan dabbobi amma na raƙuma ya yawa حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد قال أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي عبد الله بن أنس ya ɗauki wani littahi a sumama ya ce na ɗauki wani littahi ana gane da kyau ko wanda yake za'ama anna ababakarin katabahu wanda ya ikirarin abubakar shi ya rubuta wannan littafin li'anasin ga anas ana gane da kyau ko kina hamad ne ce na ɗauki wani littafi daga sumama wanda shi sumama kin ya ce littafin abubakar ya rubuta shi ga anas wa alaihi khatamu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma akan littafin akan rubutun akwai khatam shine stamp kashi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akai hina ba'athahu musaddiqan lokacin da manzo Allah ya tura sa dan ya karbo zakka wa katabahu lahu ya rubuta masa shi fa idha fihi sai ga shi abin da ke cikin littafin ma'ana ke cikin rubutun hadihi faridatu sadaqati allati faradaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala almuslimina wannan ita ce farilla ta zakka wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya farlanta akan musulmai allati amara Allah azza wa jalla biha nabiyahu sallallahu alaihi wa sallam wadda Allah mabuwayi madaukaki yayi umunnin manzansa da ita faman su ilaha minal muslimina ala wajhiha falyu'tiha duk wanda aka tambaysa daga cikin musulmai a yanda zakar take to ya bayar da ita wa man su ila fawqaha fala yu'tihi wanda aka ro aka tambaysa hiya da abinda yake a cikin ta to kada ya bayar ma'ana ya aka nemi mutun ya bada zakka hiya da abinda yake dole akan sa kada ya bayar to ga abinda ake huddawa فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس زوذ شات dukkanin raƙumin da bai kai ashirin da biyar ba to ƙananan dabbobi ake huddawa zakarsa duk raƙumi biyar za a hudda tumkiya guda ko rago guda ko akuya guda ko tumkiya ko ɗan musuru guda ana gani da kyau ko? kenan duk raƙumi guda biyar za a hudda tumkiya ne eh ana iya dorawa dora kujera sai na aha yace wa man su'ila fawqaha fala yu'tihi yace fa idha balagat 25 fa fiha bintu makhadin idan raqumma suka kai a hamsan wa ashirina guda goma sha biyar guda ashirin da biyar fafiha bintu makhadin to za a bayar da bintu makhad bintu makhad shi ne rakumi wanda yake cikin shekara ta biyu shi ne bintu makhad makhad ita ce taguwa mai ciki to 'yar mai ciki yana an yaye ta an ɗauki cikin wata ita ce ake cewa bintu makhad ila an tabluga kamsan wa salasina za a yi ta hudda taguwa 'yar shekara biyu inda har raƙun sun kai 25 zuwa meke da suna ƙasa ga 35 to da sun kai 35 ana gani da kyau ko? to a wannan lokacin fafiha bintu labunin ila 45 to bintu labun za a bayar har zuwa su kai a 45 bintu labun ita ce taguwa wadda take cikin shekara ta uku ana ce mata bintu labun yar mai shayarwa kinan ita uwarta ta yaye ta ta ɗauki cikin wata ta ayuhu tana shayar da ita shine bintu labun fa'iza balagat sittan wa arba'ina fafiha hitkatun tarukatul fahli ila sittina idan ya kasance raƙumman sun kai arba'in to fafiha hikka za a bayar da hikka hikka ita ce taguwar da ta kai shekara hudu ana gan da kyau ko to za a hudda ta taruqatul fahli wadda ita hikkakin nan taruqatul fahli ma'ana raƙun masu na barbararta domin lokacin ta tana yar budurwa taguwa da ta kai shekara hudu to yar budurwa ce tana cikin shekara hudu ta kai yar budurwa ta kai lokacin da za su iya taka ta kina har zuwa saba'in za a hudda jaza'a za a hudda hikka har zuwa sittin za a rika hidda jaza'a za a rika hudda hikka fa idza balagat ihda wa sittina fa fiha jaza'atun ila khamsin wa sab'ina idan raqum ma suka kai saba'in sittin da ɗaya to za a za a hudda jaza'a ita kuma jaza'a ita ce wadda take cikin shekara ta biyar ana gan da kyau ko yace fa fiha jaza'a ila kamshin wa saba'ina har zuwa lokacin da za su kai saba'in da biyar duka jaza'a za a hudawa fa iza balagat sittan wa saba'ina idan suka kai a sittan wa saba'ina a saba'in da shidda fa fiha ibnata labunin to za a bada bintu labun a biyu ila tis'ina har zuwa su kai tasa'in فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها هقتان idan suka kai 91 to za a bada hikka guda biyu turuqata alfahli wanda raqum masu ke barbarar su ila 20 wa mi'atin idan kuka lura dukkanin raquman da ake ci a bada mata ne fa don su mata sun yi daraja a cikin raqumma ana gane da kyau ko mata sun yi daraja shi yasa in za a hudda zaka mata ake huddawa ko wajen tsada mata sun yi tsada kishiyar kananan dabbobi ko ko ba haka ba kananan dabbobi misali rago da shi da tunkiya wahi tsada rago ya yi tsada akuya ita da bunsuru wahi tsada bunsuru ya hita duk da ku tunkiya tana aihuwa duk da akuya tana aihuwa to amma su raƙon ma da shanu su matan su suka yi tsada ya ce fa'iza zadat ala 20 wa mi'a haka ne ko? na'am idan suka ƙara a kan 120 fafi kulli 40 bintu labunin to a cikin kowanne raƙumi guda 40 za a ba da bintu labun wafi kulli 50 hikka a cikin kowace 50 kuma za a ba da hikka fa'iza ta bayyana asnanul ibili fi fara'idis sadakati idan shekarun raƙun masu ka bayyana a cikin farilloli na zakka faman balagat ana gan da ke kufa idan ta bayyana asnanul ibn fi fara'idis sadakati idan shekaru na dabbobi su ne asnan idan shekaru na dabbobi suka bambanta a cikin sadaka ana gan da ke ku sai kasance babu su mana ana son in shekara guda kai ba ka da shi ne ta bayana kenan kai ba ka da ish shekara kaza kenan sai ish shekara kaza to shi ne abin da ake ta bayana to fa man balagat indahu sadaqatul jazaa duk wanda sadaka ta jazaa ta hau a kansa wa laysat indahu jazaa sai kuma ya kasance bai da jazaa wa indahu huq wa indahu hiqqa amma yana da hiqqa fa innaha tuqbalu minhu to za a karbi hiqqa daga gare sa wa an yaj'ala ma'aha shatayn amma sai ya ƙara tumkiya guda biyu tare da wannan hikkakin in istaysarata lahu idan yana da tumkiyoyin aw 20 dirhaman ko ya ƙara da dirhami guda 20 kamata yayi ya bada jaza'a jaza'a ita ce wadda take cikin shekara biyar to yanzu hikka ce ke gare shi wadda take cikin shekara hudu ana gane da kyau ko to sai a karbi hikkakin amma zai yi ciko kenan ciko zai biyo gyartai ko shine aka ce ya bada taguwa guda ya bada akuya ko tumkiya guda biyu in ba ya da kuma sai ya bada kudi dirhami guda 20 waman balagat indahu sadaqatul hiqqa wa laysat indahu hiqqatun wanda kuma zakkar hiqqa ta kama shi sai kasance ba ya da hiqqa wa indahu jazaa amma yana da jazaa fa innaha tuqbalu minhu to za a karba ta daga gare sa wa yu'tihu wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman aw shatayn yanzu sai ayi kishiyar wancan sai shi mai karban zakar sai ya bashi dirhami ashirin ko kuma tumkiya guda biyu wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa wanda sadakar hiqqa take a kansa walaysat indahu hiqqatun wa indahu ibnatu labun sai kasance baya da hiqqa amma yana da ibnatu labun fa innaha tuqbalu minhu to za a karban masa ana gane da kyau ko qala abu daud abu da ce min huna lam adbithu an musa kama uhibbu daga nan sauran abin da zai biyo baya ban haddace shi ba yanda nake so daga riwaya ta musa ana gane da kyau ko amma sai ya kawo kuma wata riwaya daban kina ya rawaito hadisin ta riwayoyi daban-daban ya fara kawo riwayar musa da ya kawo inda bai haddace da kyau ba sai ya tsallake ya tsaida ya koma wata riwaya ya ce wata ja'alu ma'aha shatai ne inistai sarata lahu au 20 dirhama sai ya sanya tumkiya guda biyu ko kuma dirhami guda 20 wa man balagat indahu sadaqatu binti labunin wanda kuma sadakar bintu labun ta hau a kansa wa laysa indahu illa hiqqa sai kasance ba yadda sai hiqqa fa innaha tuqbalu minhu to za a karba daga gare sa qala abu daud abu daud ce ila huna thumma atqantuhu izuwa nan ne kuma sai na na tuno sauran bayanin na riwayar Musa sai ya ci gaba da ta Musa kin yace wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman aw shatayn sai mai mai karban zakka sai ya bashi dirhami 20 ko tumkiya guda biyu wa man balagat indahu sadaqatu ibnati labuni duk wanda ya kasance akan shi sadaka ta ibnatu labun ce walaysa indahu illa bintu makhad sai kasance baya da sai bintu makhad fa innaha tuqbalu minhu wa shatayn aw 20 dirham to za a karban masa ita da tumkiya guda biyu ko kuma ya baya da dirhami guda 20 waman balagat indahu sadaka tubnatu makhad walaysa indahu illa ibnu illa ibnu labun zakar fa innahu yuqbalu minhu to za a karba da gare sa walaysa ma'ahu shay'un amma dai ba za a bayar ba za a hada da komai ba kenan nan ba za a yi ciko ba ana gane da kyau ko tunda ita ma ita macen ibnatu makhad ce yar shekara uku ce yar shekara biyu ce zai bayar to sai kasance yana da namiji mai shekara uku to sai a karbi namiji mai shekara uku ba tare da ammi ba ba tare da an cika masa ba tunda macen ta hi daraja ana ganin da kyau ko kenan darajar ta da shekarar da wannan namijin shi yake da za ta zai kasance sun sun zo daidai namiji dan shekara uku mace yan shekara biyu ana gane da kyau ko kenan sai kasance an warware ba sai an yi ciko ba domin shi namijin ya dara waccan da a ce shekarunsu guda ne to a wannan lokacin sai kasance shi wanda zai ba da namijin sai ya yi ciko malam yace wa man lam yakun indahu illa arba'un wanda ya kasance a wajensa baya da raƙumi in ba hudu ba kawai falaysa fiha shay'un to babu zakar komai a ciki illa an yasha rabbuha sai in mai raƙumman ya so ya bayar ana ga da kyau ko kenan mutum yana da raƙumi guda hudu babu zakka a kansa sai in ya so ya hudda sadaka wannan yake nunawa ashe ba dole ba sai dukiya ta kai zaka ake huda mata zaka ko dukiya ba ta kai zaka ba kana iya ka dora ma kan kai duk shekara zaka rika huda zaka ko da dukiya ba ta kai zaka ba kuma in kai haka da yardan Allah zaka samu albarkan Allah ana gani da kyau ko domin manzo Allah ce ma naqasat sadaqatun min malin sadaka ba ta taba rage dukiya ba bal taziduhu taziduhu sai dai tana ƙara dukiya tana ƙara dukiyar kenan marewaci shine ke shine ke tsoron in ya bayar ba zai samu ba ko kuma in ya bayar ya rage ai magana suka ce hana wani hana kai wa fi sa'imatil ghanami idza kanat 40 fa fiha shatun ila 20 wa 100 kuma a cikin kananan dabbobi sa'ima wanda suke zuwa kiwo idan suka kai da 40 fa fiha shatun to a lokacin za a hudda da guda ila 20 wa 100 za a yi taho da ɗaguda-guda har sai sun kai 120 fa'iza zadat ala 20 wa mi'a idan suka ƙara akan 120 fafiha shata ne to za a hidda ɗa biyu ila an tabluga mi'atai ne har sai sun kai 200 fa idza zadat idan ta ƙara alami ataini akan 200 fa fiha salatu shiyati shiyahi to za a bada da uku ila an tabluga salasa mi'atin har sai sun kai 300 fa idza zadat ala salasa mi'atin fa fi fa fi kulli mi'ati shatin shatun idan suka ƙara akan 300 to duk kowace da 100 za a hidda da guda kowace da 100 za a hidda da guda wala yi ukazu fi sadakati harimatun abinda ake nihi anan shine ita zakka ta kananan dabbobi irin su akuye da tumkiya da rago da bunsuru daga da arba'in ne zakka take fara sai ka samu tumkiya da arba'in akuya da arba'in a lokacin za ka iya fara hudda zakka kun mun gayi sa'i mako domin mun ce nau'in dabbobi guda uku ne ko amila sa'ima ma'alufa cikinsu guda kawai ake wadda ma zaka sa'ima wadda take zuwa kiwo kenan ɗa arba'in in suka kai zaka wadda zaka kuma daga cikin abin birgewa daga cikin tausayin allah na al'amarin zaka dukiya na ƙara ƙaruwa kuma abin da ake hiddawa yana ƙara mi yana ƙara raguwa ɗa arba'in gare ka ɗa ɗai zaka hudda idan suka kai ɗa ɗari uku ana gayan da kyau ku to cikin ɗaɗari za a hudda guda cikin ɗaɗari za a hudda guda ana gayan da kyau ku amma duk da haka yadda mutane suke tsuwa wala yi ukazu fi sadakati harimatun wala za ta awari a wajen karɓar zakka ba a karɓar harima da kaji sunan ma kasan ba daɗi ko harima ita ce kwanshamamma an san kwanshamamma ita ce mai yake da suna guzuma mara maiko wala za ta awarin wala za tu awarin min alghanami ko kuma ma'abuciya ijiya guda kina in tana da ijiya guda ba a karba ba a mazancin makamta ko kenan ita makamniya ba a zancanta wala taisul ghanami kuma haka ba a karban taisul ghanam shine fahal ma'ana da Hausa ga me ake ce masa kamar kun san a cikin garke ana samun bunsuru wanda shine bijimi a cikin sanu ana ce masa bijimi bijimin sa wanda kusan matan garken gaba ɗaya shike shike dura musu ciki ana gan da kyau ko na'am me ake ce mishi ha jiji ha gijiji wanga adaranci ne ko yau eh shine nake cewa digiji na'am to digiji ala gane da kyau ko na'am to ba a karbar digiji dan kada aje a digije sauran illa an yasha al-musaddiq ana gane da kyau ko sai in ya kasance mai karbar zakar shi yaso sai an bashi to sai ya karba wala yujma'u eh naji musaddiq ba mai karbar zakka ba mai dukiyar sai in mai dukiyar shi yaso ya shine musaddiq ai malikul mal sai in mai dukiyar shi yaso ya bayar da shi wala yujma'u baina muftara baina muftariqin ba a hada tsakanin dabbobin da suke rarrabe wala yufarraqu baina mujtami'in kuma ba a raba wanda suke hade khashiyata sadaka don tsoron zakka ana gani da kyau ko ma'ana za an an zo za a hudda zakka ta kananan dabbobi sai wancan da wancan su ce to bari mu haɗa dabbobin mu sai a hudda musu zakka gaba ɗaya ko kuma dabbobin su taron suke in sai lokacin zakka sai a ce to bari mu raba sannan sai a hudda zakka ana gani da kyau ko shine malaiki manzo Allah ce khashiyata sadaka don tsoron sadaka domin rabawa da hadawa yana iya tasiri a wajen karuwar abin da za a hudda in an hada misali wanga yana da raƙumi wanga yana da tumkiya 40 wannan yana da tumkiya 40 da aka zo hidda zakashi suka hade tumakan su wuri guda yanzu tsanawa za su hudda da guda za su hudda to amma da suna rarrabe kowa da nashi da biyu za a hudda ana gani ko shi ne ma'anar kashe ta sadaka na'am eh makiyaya guda biyu shi abinda ake lura mai abin ake lura ana ganda ki inda yin mai abu guda ne to babu wata matsala a kai amma in masu abin sun bambanta to nan ne za a cewa ba za a raba ba wa ma kana min khaliqaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya duk dabbobin da suka kasance a cakuɗa wuri guda na mutum biyu to idan aka hudda musu zakka to tsakaninsu za su raba ma kansu daidai wa daida ma'ana wannan yana dabbobi 40 wannan dabbobi 40 tare suke ci tare suke kiwo ana gane da kyau wuri guda suke ci wuri guda suke kwana kuma sannan dabbobin wannan suna hawan nan wannan dabbobin wannan suna hawan na wannan to wannan su ake ce ma khalifaini to su ba a raba su yi an zo duk da mutum biyu ke da su ba a raba su ana gan da kyau ko za a hudda musu zakka a tare in an hudda in yaso sai su kashe kansu ma'ana in biyu ne aka hudda kenan sai kowa ya ce kowa sai a ce to wadda aka hudda ɗa biyu kai ta kai guda ta kai guda ta kai in guda aka hudda to sai su mi sai a ƙesa waɗanda suka hudda in yaso sai su raba ma kansu wannan kuɗin wannan shine kenan ya ce fa'illam tablo sa'imatun rajuli arba'ina idan ya kasance ƙananan dabbobin mutum na kiwo su kai arba'in ba falai safi ha shai'un to babu komai na zakka illa an ya sha a rabu ha sai in mai dabbobin ya so ya huda zakka wafin rikati rubu'ul ushri kenan an ƙare da zakata ƙananan dabbobi wafin rikati a cikin kuma arrika ita ce zinari ita ce azurfa al'ushru ana hudda al'rubul ushur dai cikin 40 shine rubul ushur fa in lam yakun al illa 90 wa 100 idan ya kasance dukiya ba ta kasance ba sai 190 fa laysa fiha shay'un to babu komai a cikin zakka illa an yasha rabbuha sai idan mai zakkar ya so ya hudda ana ganda kyau ko kenan ita azurfa nisabinta shine dirhami 200 ko da ɗai ababu daga cikin 200 kinnan to ba dole bane mutum ya hudda zakka sai in ya so ya hudda za mu gani daga baya nisabi na na zakka na wannan shekarar a bangaren zinariya nawa ne a bangaren azurfa nawa ne حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة من ظن الله يا ربوتا littafi wanda yake bayani akan sadaka ma'ana ya sa an rubuta tunda manzo Allah baya mi baya rubutu baya karatu manzo Allah bai iya rubutawa kuma in an rubuta bai iya mi bai iya karantawa misali akwai lokacin da aka zo sulhul hudaybiyya sai manzo Allah ya sa Ali ya rubuta haza ma salaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam quraishan wannan shine sulhun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da quraishawa sai suhailu yace inda mun yadda kai rasulullahi ne da muna yakarka ai ba mu yarda da kai rasulullahi bane kenan a goge mana rasulullahi kenan ce dai haza ma salaha muhammadun ka a kawo rasulullahi su yarda ba sai manzo Allah ya ce ma ali goge inda aka sa rasulullahi sai ce wallahi manzo Allah hannuna yayi kadan ya goge rasulullahi ala ga da kiko ali ya ce bai ya goge rasulullahi yayi ne dan girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba rishin kumiya bane to sai manzo Allah ya ce nuna mini to ina ne kage shi manzo Allah ma sai ina kuma ga littafin gaban shi ba nuna mini ina ne aka rubuta rasulullahi ke sai aka dauko hannun manzo Allah aka aza sai manzo Allah ya goge shikenan azamna lahiya ana gane da ke ko to wannan shine kenan kenan manzo Allah ya sa a rubuta nan kataba rasulullahi kitaba sadaka ay ay amla li ahadin an yaktuba ana gane da ke ko domin idan aka yi rubutu wa za a jingina ma maganar wanda ya faɗi aka rubuta ko ba wanda ya mi ba ba wanda ya rubuta ba shi wanda ya rubuta ɗan aike ne kaman ala ce a wannan wurin kaman wasila ce amma ba shi bane gaya mala yace falam yukhrijhu falam yukhrijuhu ila ummalihi hatta qubida da manzo Allah ya sa aka rubuta wannan littafin wanda ke bayani akan hukunce-hukuncen zakka sai bai hiddo shi ba bai samu ya huddo shi ga masu aikin karbar zakka ba har sai da aka karbi rayuwarsa fakaranahu bi saifihi ma'ana dama an yi rubutun ne kusa ga rasuwarsa sai manzon Allah ya hada wannan littafin da aka rubuta na zakka ya hada su wuri guda da takobinsa a wuri guda kenan dan saboda a gansa fa amila bihi abubakarin sai abubakar ya aiki da wannan littafin da manzon Allah ya sa aka rubuta hatta kubida har sai da aka dauki rayuwarsa thumma amila bihi umaru sai umar shi ma ya aiki da shi hatta kubida fakana fihi har sai da ya rasu fakana fihi sai kasance a cikin littafin daga cikin abin da ke a ciki fi khamsin min al-ibli shatun duk raƙumin da yake guda biyar to za a hudda zakka ta tumkiya guda wa fi ashrin shatani da goma ko tumkiya biyu wa fi khamsa ashara talatu shiya da goma sha biyar a hudda da uku wa fi ishirina arbahu shiya a cikin da ashirin a hudda tunkiya hudu wa fi hamsin wa ishirina ibnatu makhadin to idan sun kai ashirin da biyar to a wani lokacin kuma sai a canza yanayi maimakon a hudda kananan dabbobi sai a hudda mi raƙumma ibnatu makhadin muka ce 'yar shekara nawa? na? 'yar shekara talatin ko? a? biyar kuma? a'a yawa ai shekara biyu to ku rike da ku rike ai shekara biyu to duk sauran shekara guda guda ne za ku ta kara in ka gane wannan zaka gani ba za su rikice maka ba wajen kilgo ibnatu makhad diyar mai ciki ita ce ai shekara biyu wata cikin shekara ta biyu kina ita za a za a badawa idan zakun masu kai nawa 25 har zuwa su kai 35 fa in zadat wahidatan fa fiha ibnatu labuni ko da guda ta karu akan 35 to za a hudda iblatu labun ai shekara nawa kenan uku ila 45 har su kai 45 fa idza zadat wahidatan fa hi fa fiha hiqqatun ila 60 idan guda ta karu akan 45 to za a hudda hiqqa ai shekara nawa kenan hudu fa'iza zadat wahidatan fafiha jaza'a idan guda ta ƙaru a kan sittinkin nan to jaza'a za a huda a shekara nawa biyar har zuwa ɗa hamsin ɗa saba'in da biyar ‘yan shekara biyar za a rika huda fa'iza zadat wahidatan to idan guda ta ƙaru a kan saba'in da biyar kin nan fafiha ibnata labonin kuma sai a koma sama yanzu ɗabibi za a huda daga cikin ‘yan shekara nawa biyu ana gane da kyau ko ila 90 har zuwa su kai 90 fa idza zadat wahidatan fa fiha hiqatan ila 20 wa 100 in suka karu wannan duka ruwayan kan bai da bambanci da wancan na gaba bari mu wuce da sauri tunda duka ma'anan su guda fa in kanat al iblu aktharu min dhalika fa fi kulli 50 hiqatun wa fi kulli 40 ibnatu labun wa fil ghanami fi kulli 40 shatan shatun ila 20 wa 100 a cikin kananan dabbobi ana gan da kyau ko a cikin kowace da 40 za a huda da guda har sai sun kai 120 fa in zadat wahidatan fashatan ila mi'atayn fa in zadat wahidatan fi ala mi'atayn fa fiha thalathu shiyahin ila 300 fa in kanat al-ghanamu aktharu min zalika fa fi kulli mi'atin shatin shatun wa laysa fiha shay'un hatta tablugha al-mi'a wa la yufarraqu bayna mujtama'in ana ganda ki wala yufarraqu baina mujtami'in wala yujma'u baina mutafarriqin makafata sadaqa wama kana min khalitayn fa innahuma yataraja'an bainahuma bisawiyya wala yu'khadhu fi sadaqati harimatun ba a karba a wajen zakka kwanjamamma ana ganda ki guzuma wala zatu aibin ko kuma abuciya aibi to kun ga karin da muka samu a wancan hadisin wancan hadisin mai mai mai aka ce zatu awarin ko bai jiya guda to anan kuma sai aka ce mai aibi kenan wani ya nuna a wajen a wajen sadaka a wajen zakka ana so mutum ya bada abin da yake me abin da yake da abin da yake shine mafi alkhairi wa taj'aluna lillahi ma takrahuna ko kada ku sanya ma Allah abinda ko ku ba ku ba ku san su kuna kyamar sa qala yace wa qala az-zuhri idza jaa al-musaddiq qusimati thalathu qusimati sha'u athlatan athlatan thuluthan shiraran wa thuluthan khiyaran wa thuluthan wasatan idan mai karbar zakka yazo ana ganda kyau ko dabbobi ana kasa su gida uku kashi na farko su ne wanda suke mara daraja shine shiraran kashi na biyu masu daraja kashi na uku tsakatsakiya fa akhadha al-musaddiqu min al-wasati sai mai karban zakka ya karbi na tsakatsakiya ana gane da kyau ko wanda take ba yabo ba fallasa ku kuna gane da kyau walam yadhkuri zuhri al-bakar shi zuhri a riwaya sai bai ambaci saniya ba kinan wajen karban zakka dabbo dabbar da ake karba tsakatsakiya ce ba a karɓar tsadadda ba a ɗokar tsadadda kun ba a mi ba a ɗokar mi ba a hudda wadda take marar tsada sai dai tsaka tsakiya na na to ai abinda dama ake ce ma ne mai da suna inda har aka bar addini to za a shiga a cikin taraimiya da an bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za a fada a cikin sabon Allah domin a musulunci zakka wa shugaba ke karban zakka yanzu kaga turawa da suka sai suka raba mu da zakka suka raba shugabanni yan siyasa da zakka suka maida su ga empo da duwan su kuma wannan alhali a musulunci haramun ne kaga empo kaga duwan jangali ana gane da kyau ko ba su halatta zalunci ne kawai bayan da muka iya za mu ba da dan an yi kare mu ko can lahira ita abin da ake ma in ba shi ba da a ce za a yi aiki da yadda shari'a ta karantar da gwamnati za ta samu kudin shiga ta hanyar me ta hanyar zakka za a karba ya kasance 'yan kasuwa albarka ne a gare su ma gwamnatin kuma sun karbi abin da yake mi a gare su halal a gare su za ka ga su 'yan kasuwar su yi albarka su mami bai tulmari duke gwamnati ita mata yi mi su mata yi albarka duk wani abu da kaga turawa sun kawo a cikin hukunce-hukunce na a cikin harakar mulki wallahi sai ka samu musulunci ya kawo da wanda ya hisa to su turawan dan sun karance mu sun san da mu musulmai tsiranmu ya ta'allaka da rikon musuluncinmu ne kamar yadda umar yace nahnu qaumun a'azzana Allahu bil islami fa'in iftagaina al'izzata bidonihi a zallan Allah mu mutane ne wanda da musulunci Allah ya ɗaukaka mu ya ce mu musulmi ɗaukakan mu a cikin musulunci take duk lokacin da muka saki musulunci muka kama wata hanya to Allah zai kaskantar da mu to da yake yahudawa suna karatun addini turawa suna karatun addini to shi yasa suke kokarin duk abin da zai raba mu da musuluncin su kawo muna da shi dan saboda a cikin sa ne halakar mu take ana gane ku ba a gane wannan shine kenan duk wani abu da ka gani za ka ga musulunci ya zo da irin kai hasali ma asali mafi yawan hukunce-hukunce da ke da kai a kasashen turai dukkanin sun cira to su ne daga fikihu musamman kuma alfikihun maliki akwai ɗaya daga cikin malamanmu da ya bincike akan wannan a jami'a ta sai ana ce mishi doktor dukuri ya yi bincike a bisa kan wannan kin da yake Allah ya shi mutum ne mai hukahukai guda biyu da ingilishi da faransanci duka ya kware a ciki shi larauci ma a mazancen shi to daga cikin rishar cikin da suka yi kuma Allah ya sa mutum ne fakihi ne usuli mukarana na hukunce-hukuncen france da kuma wasu daga cikin hukunce-hukuncen musulunci musamman a bangaren malikiya domin shi ba malike ne da yawa daga cikin hukunce-hukuncensu durwa-durwa kinan nasu kawani nikin nan nasu ana gani da kyau ku da yawa daga cikinsu asalinsu in ka bincika za ka gani daga alfikihul maliki ne kawai dubara ce za a yi kuskari ma sai su jingina shi zuwa gare su ana gani da kyau ku musamman abin da ya shahi mikir suna alkawanin aljina'iyya da abin da ya kama da haka wanda shi ne kenan a takaice dai duk abin da turawa suka san musulunci ne to suna kokarin su ga an yi musulmai sun yi watsi da shi don sun san riko da shi a cikin su ne me yake a cikin shi ne me yake daukaka su yake a cikin shi ne daukaka su yake Allah ka sa shugabannin mu su gano haka haddathana Usman abi Shayba حدثنا محمد بن يزيد الواسطي أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون إذن يكسنتي بأسامو ابنة مخاض بطو أبان ابنة لبون ولم يذكر كلام الزهري بأنبتش مغان إمام الزهري با حدثنا محمد بن الألاء أخبرنا ابن المبارك أن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة wannan shine wani bangare na littafin da manzon Allah ya rubuta dangane da zakka wahiya inda ali abi umar ibn khattab wannan kuma littafin yana a wajen iyallan umar bin khattab قال ابن شهاب أقرأنيها سالم بن عبد الله بن أمر فوعيتها salim bin abdullahi bin umar shi ya karanta mini wannan littafin sai na haddace sa ala wajiha a yanda yake wahiyar latin tasakha umar ibn abdul aziz min abdullahi bin abdullahi bin umara ana gane da kyau ko kun ga wani abu daga cikin mamakin magabata daga cikin magabata akwai wanda suke sa ma diyan su sunan su misali abdullahi bin umar ana gani da kyau ko yana da ɗa bai sama sunan shi yanzu sai ana ce mishi abdullahi bin abdullahi bin umar abdullahi bin abdullahi bin umar kenan kun ga ba laifi ba ne mutum ya sama mi ɗan shi sunan sunan shi eh ya sha bamban tun da kai idrisu ne shi kuma albani ne to amma taktis sunanka ka sama ɗanka ana gani da ke ko duka ya halatta kuma shi abdullahi abin da ya sa ya sama ɗan shi abdullahi don saboda son wannan sunan sunan na abdullahi son sunan ya sa ya sama ɗan shi ma haka to misali kana son sunan muhammad kai kuma sunanka muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya halatta ka sama bai sama ɗanka muhammadu kenan muhammadu muhammadu amma dole sai sunan kaka ya bambanta ko to in kuma na ukun shi ma kaka ne to ina ji wannan sai an sha kallo ai wannan abin da ake so ma ne manzo Allah yayi haka sallallahu alaihi wasallam ya sama dan shi abdullahi baban shi abdullahi ana gani da kyau ko yana da kyau ana sa haka sai inda ya kasance sunan ma'aifin gashi ga kamar shi ne ko misali sunan shi mai dankali an gani ka sama danka mai dankali ta ka sama dankali ala gani da ke ko? na'am alaikun salam ko papi ko daji ko ko dadaro ko ba su dadaro to in ma dai suna zawa to babu lahi akai babu lahi shi wannan lakabi ake ce mishi ana ce musu alqab har lokacin manzo Allah ana alqab misali Aisha tana da alqab ana ce mata me yake da suna Humaira kenan duka lakabinta ne haka manzo Allah ma yana da alqab Umar Umar ma yana da alqab Abubakar ma yana da alqab kenan babu lahi in dai lakabin ba ba mumuna bane tawo zamu ci gaba malam yace فذكر الحديث سي أنبت حديث قال فإذا كانت إحدى وعشرين ومئة ففيها ثلاث بنات لبون إذن يكسن أكوي إحدى وعشرين ومئة أنا قاند كيوكو إذن يكسن راكم ما سنك دريد أشرين دقي ففيها ثلاث بنات لبون تزاء بعد بنات لبون داؤك حتى تبلغ تسعا وعشرين ومئة فإذا كانت ثلاثين ومئة ففيها بنتا لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومئة فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حقاق, ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومئة فإذا كانت ستين ومئة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومئة فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة فإذا كانت ثمانين ومئة ففيها هقتان وابنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومئة فإذا كانت تسعين ومئة ففيها ثلاث خفاق خقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومئة فإذا كانت مئتين ففيها أربع هقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت تأوانا اللوكة كوير شكرا نوع أكسامو إخذ أخذت ذا أكربا وفي سائمة الغنم فذكر نحو حديث سفيان a bangaren kananan dabbobi sai ya ambaci kwatankwacin hadisin Sufyan bin Hussein wa fihi amma akwai kari a cikin shi riwayarsa wala yu'khadhu fi sadaqati harimatun wala zatu awarin min al-ghanami wala taysu al-ghanami illa an yasha al-musaddiq sai in wanda zai hudda zakar ya so ya bada me kwace ma sunan wannan ha jiji ko menene ha digiji ko bari in rubuta shi don ban rike sunan ba gaskiya digiji kenan shugaban bunsun rai ko digiji sunan ma na shi kaga da kaji sunan kasa ya shantance shi digiji na'am ta mu je gaba نعم مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة قال قال مالك وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه دكما فدين عمر بن الخطاب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع هو أن يكون لكل رجل أربعون شاة نعم ابن عمر نيكي فسر فدين منظر الله باء هذا تكان دبوبين دسكي دبان دوان دسكي ولي قدا ba a raba su kuma yace huwa an yakuna li kulli rajulin 40 shatan shine mutun ya kasance kowanne kawai mutun biyu ne su kasance kowanne yana da yana da tumkiya 40 fa idza azallahumul musaddiq jama'uha idan mai karbar zakka ya zo sai su hade su wuri guda li alla yakuna fiha illa shatun dan saboda ya kasance tumkiya guda kawai za a huddawa ana ganin da kyau ko domin da a ce kowa ya rike nashi da tumkiya nawa za a huddawa biyu za a huddawa amma da suka game sai kasance da guda za a huddawa to ba a yin haka wala yufarraqu baina mujtami'in kuma ba a raba tsakanin wanda suke wuri guda yace annal khalitayn idza kana abunda ake nufi da wala yufarraqu baina mujtami'in annal khalitayn idza kana likulli wahidin kasancewar wa'anda suke da dabbobi wuri guda a cakude idza kana li kulli wahidin minhuma mi'atu shatin wa shatun idan kasance kowannen su yana da me yake da suna tumkiya 101 fa yakunu alaihi ma fiha salatu shiyahi to da tumkiya guda uku za a hudda fa idza azallahum al musaddiq to idan mai karbar zakka yazo farraqa gana mahuma sai su raba wannan dabbobin nasu falam yakun ala kulli wahidin minhuma illa shatun sai kasance kowannen su da guda zai hudda fa hadha alladhi sami'tu fi zalika wannan shine abun da naji dangane da wannan kenan nan misali na biyu na wanda suke da raƙun mawuri guda abun da ake cewa al-khalitani sune mutum biyu ne suke da raƙu suke da dabbobi wuri guda mai kiwon su guda ne wurin kiwon su guda ne kuma suna shiga cikin juna ko na kowanne yana takan na kowace to wannan su ake ma alkhalita ne in aka zo wurin hudda zakka ba a bambanta a ce wannan nawa ne wani a duka gaba ɗayan su za a mi za a hudda musu zakka domin in aka raba su zakkar za ta ragewa shine sai ba da misali a ce kowanne daga cikin su yana da ɗa ɗari da ɗa guda ana gan da ke kowanne ɗa ɗari da ɗa guda in aka raba su kowanne guda guda zai hudda amma in suna haɗauri guda ɗanawa za a hudda da uku dai da uku za a hudda ana gan da kyau wanda shi ne kenan tunda da sun ɗara ma ɗari biyu to uku ne za a huddawa wannan shi ne kenan wannan dalili ne akan ka'ida ta malaman fikihu suke cewa alhiyalu fi shari'i batila alhiyalu fi shari'i batila ma'ana dubara mutum yayi dubara don ya halatta ma kanshi abin da yake haramun ko akacin haka to wannan shari'a ba ta yadda da shi ana gane da kyau ko sai dai a wata ibara kuma suke cewa kullu hilatin tuhaqqiqu haqqan wa tubtilu batilan fajaiza duk dubarar da mutum zai yi dan ya tabbatar da gaskiya ya ƙaryatar da ƙarya to ya halatta ana gane da kyau ko sannan kishiyarta wa kullu hilatin tubtilu batilan tubtilu haqqan wa tuhiqqu batilan fa muharrama duk dubarar da mutum zai yi dan ya ƙaryatar da gaski dan ya ƙaryatar da ƙarya ya gaskantar da ƙarya to ita wannan dubarar ba ta mi ba ba ta mi ba ba ta halatta ba ba san ko ana gane da kyau ba bari mu ba ku misali wannan ka'ida mun sha ba da misalin ta amma misalin da nake yawan ba da yana da muhimmanci sosai mutum ne ya san da in har ya sare bai zai tashi sallar asuba ana gane da kyau ko amma sai ki sare bai in bai tashi sallar asuba ba yana da lahi ko bai da lahi yana da lahi dan shi abu so ya tashi ba ana gane da kyau ko ko mutum ne ya san da har in bai yi saurin kwana ba bai iya tashi sallar asuba kuma ya tabbata da haka to in yayi saki bai sawo bai kwantar da wuri bai rasa sallar asuba yana da zunubi akwai ganganci kenan a cikin mi a cikin rasa sallar akwai misalai masu yawa zai ba mu wani misali wani misali na dubara da mutum zai yi aha na bari mu ba da misali na gaskiya na ka tabbatar da gaskiya shi wannan misali mun sha ba da shi na umar da matar shi ko matar shi mai kokarin zuwa masallaci to shi kuma kullum yana ka mata hadisan mace ta tsaya gida ta yi sallah ya amma bai iya hana mata don manzo Allah ya hana a hana mata zuwa masallaci to shine sai ba ta tsoro ta dawo daga sallar daga sallar isha'i daga ran nan tunda aka biyo ta da dare ta za barawo ne biyo ta da ya komo ta bashi labarin ai barawo ya biyo ta ba ta ƙara zuwa masallaci yanzu yace to ai dama na ce miki ki tsaya gida ki sallah shi yayi ashe shine ya biyo ta to kun gwanin dabara ce ta tabbatar da ni tabbatar da gaskiya tun dama gaskiya ta tsaya gida ta yi shi ne ana gane da kyau ko na so ku ba mu wani misali wanda ba wannan ba don ka'ida in ba a misali ba a gane mata da kyau na malam ya ce حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير بن حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمره وعن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه قال زهير أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهم kun gane da kyau ko hatu rub al-ushuri ku bayar da ɗai cikin arba'in shine rub al-ushur min kulli arba'ina dirhaman dirhamun a cikin kowanne dirhami arba'in dirhami guda walaisa alaikum shay'un hatta tatimma mi'atay dirhamin kun babu komai akan ku na zakka sai ya kai dirhami 200 fa idza kanat mi'atay dirhamin idan sun kai dirhami 200 fa fiha khamsatu darahima to dirhami guda biyar za a hudda fa ma zada fa ala hisabi zalika to duk abin da ya kara akan kilgon haka ne ma'ana nisabi na dirhami na na azurfa shine dirhami 200 ƙasa ga dirhami 200 babu zakka sai mutum ya so ya hudda ana gani da kyau ko zakka ta dirhami shekarun baya suna kai miliyan biyu da wani abu amma yanzu ban sani ba ma shekarun baya kusan miliyan biyu da wani abu ne to amma mu nan mafi yawanci ana zakka ana hudda ta ne ta kiyasin zinariya kiyasin zinariya ko a yanzu yanzu nan da muke ciki ta haura miliyan biyar na zakka kiyasi na zinariya nisabi na zinariya miliyan biyar da 'yan kai ana gane da kyau domin tana tana karawa to watan da ya wuce a kilgon da aka yi miliyan biyar da 'yan kai ne to amma zan yi kokari kafin mu kare kitabun zaka in samu sabon wanda yake kayyadadde mu ji tak tak nawa ne kenan kana da miliyan biyar ana gane da kyau ko to zaka hudda musu zakka miliyan biyar kun ba sai na kuɗi ba hatta na kaya kai dan kasuwa ne shago aka kiyasta ya kai miliyan biyar kayan da a ciki sun kai miliyan biyar to sai an huda musu ne sai an huda musu zaka rubul ushur miliyan biyar za a raba ta gida 40 multiply par current dai cikin 40 kin nan shine za a miki shine za a huda eh na ce multiply division ko za a yi division ta za a kakkasa ta gida 40 ana gani da kyau ko wanda shine kenan na kenan idan ta kai idan ta kai miliyan biyar to duk abin da ya hau sama dai a haka nan dai ne ma'ana duk abin da ya hau sama dai za a raba ta dai ne gida nawa gida arba'in za a multipliyan ta ne farkaran ɗai cikin arba'in kin ne za a hudawa wa fil ghanami arba'ina shatan shatun a cikin kananan dabbobi da arba'in za a huda guda fa in lam yakun illa tis'an wa thalathina falaysa alayka fiha shay'un in arba'in ba ɗaya ne to babu komai a kanka wasaƙa sadakatal ganin mislar zuhuri sai ya kwararo bayanin zakar ƙananan dabbobi kamar yadda zuwa hadisi na zuhuri wafil bakari to ga inda ba mu yi bayani ba a wajen saniya masu nage kuma matso kusa fi kulli salatina tabi'un ana gan da kyau ko dukkanin a saniya wadda ta kai ɗa talatin za a ba da tabi'un tabi ita ce wadda take cikin shekara ta biyu ana gani da kyau ku wadda take da shekara biyu wa fil arba'ina musinna ana gani da kyau ku ita kuma kenan tana cikin shekara ta biyu ba ta cika ta uku ba ita kuma wannan arba'ina musinna ita kuma ita ce wadda ta cika shekara biyu tana cikin ta me tana cikin ta uku wa laysa 'alal awamili shay'un su kuma dabbobi ko kuma raƙumma wanda ake aiki da su babu komai a cikinsu ma'ana babu zakka a cikinsu wafil ibili shi kuma ga kananan dabbobi ga raƙumma ba zakara sadakata haka ma zakara zuhuri sai ya ambaci zakarsu kamar imam zuhuri ya kwararo nan mun samu ƙarin zakka ta me ta saniya ta shanu kina ita zakkar shanu sai sun kai talatin ake huda musu zakka bambancin zakar shanu da tarakunma su tarakunma ana hudda kananan dabbobi ne in biyar ne har zuwa ashirin da nawa da hudu ko da biyar to amma su kuma shanu sai sun kai talatin ake fara huddawa kuma a cikin jinsin su ake huddawa ma'ana saniya ake huddawa na ya ce a nan kuma aka ce al'awamil ma'ana durraƙumman da na aiki ne ba a huda musu zaka ana gani da kyau ko balle ma da wuya a ce mutum yana da raƙumi talatin kuma dukkaninsu aiki ne yake da su da wuya ko sai inda sarkin noma ne na indiya ana gani da kyau ko amma a ce mutum na da raƙumi talatin kuma dukkaninsu na aiki ne akwai wahala to kuma dai wannan ta samu in dai har na aiki ne su shanu to wannan ba a hudda musu zakka don suna daga cikin abin da ake cewa amwalul kunya dukiyar da mutum ya hudda da amfanin kansa fa zakara sadaqataha lokaci yayi mu ida wannan hadisin sai mu dakata haka to ku bari mu kare na'am yace wa fi 25 min al-ghanami fa idza zadat wahidatan fa fiha ibnatu makhadin kenan bangaren raqum ne wannan mun yi shi a baya fa in lam takun bintu makhadin fa ibnu labunin dhakar ila 35 fa idza zadat wahidatan fa fiha bintu labunin ila 45 fa idza zadat wahidatan fa fiha hiqqatun turuqatul jamal ila 60 thumma saqa mithla hadith az-zuhri qala فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسئين ففيها هقتان طروقة الجمل إلى عشرين ومئة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين هقة ولا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ولا تؤخذ في الصدقة هارمة ولا ذات عوال ولا تيس إلا أن يشاء المصدق وفي البنات ما سك وفي النبات ما سكته الأنهار أو سكت السماء العشر dangane da shibka kuma ma'ana kayan noma su inda har kayan noman teku ne ya shayar da shi ko kuma a'a ruwan sama ne suke shayar da shibkar da aka yi to in aka hudda in aka yi girbi to za a hudda al'ushur ma'ana ɗaya cikin goma ana gane da kyau ko wa ma taƙalgarbu fafihi nisful ushur abinda kuma aka shayar ta hanyar so ma'ana irin kamar abinda 'yan mai ake ce musu a wannan ba hausa bace aiko jardin ba hausa bace yan noman rani yan noman rani bayan wannan akwai yan lambuna to yawa yan lambuna mu haka muke cewa lambuna to su yan lambuna kun ga aidami suke shayar da su da soyuka ana gan da ke ko akwai wanda da sai sun hiddo abin gakin nan da ɗari ne suke shayar da su to su kuma irin wannan nisful ushur su kuma ɗai cikin ashirin shi ne nisful ushur ɗai cikin ashirin tun da in ake nisful ushur kamar a kasa abu gida goma sai a hudda guda gudan da aka hudda shi ma a raba shi biyu to in kana so ka hutar da kanka sai ka ce ɗai cikin nawa ɗai cikin ashirin na wafi hadithi asimin wal harithi as-sadaqatu fi kulli amin ita sadaka kowace shekara ake hudda ta qala zuhairun ahsabuhu qala marra yace kowace shekara so guda ake hudda sadaka ake hudda zakka wa fi hadisi asim idza lam yakun fil ibn ibnatu makhadin wa labnatu labunun fa ashratu darahima aw shatani ana ganda ke ko wannan hadisi yana nuna mana yanda musulunci yake kula da zuhur mutane a wajen zakka idan ya kasance wajen noma ka sha wahala to wajen hudda zakka sai ami sai a rage maka a sausauta maka misali 'yan lambuna da sai sun sha wahala wajen bai to kun ga su ɗai cikin menene ɗai cikin ashirin abinda suka samu ɗai cikin ashirin za su hudda shi ne zakka amma abin da yake na ruwan sama ne ko kuma teku ne ke bi yana ba abin ruwa ana gane da kyau ko ko kuma waɗanda itacen da ba a shayar da su ruwa da ƙasa ne suke jayo suke tsotsayo ruwa to irin wannan dukkaninsu ɗai cikin goma ake huddawa tunda wannan an rage maka wahala ko wannan shi ne kenan wannan shi ake jama mai ke da suna itibarul masalihi fi shari'i lura da maslaha lura da intirin al'umma a cikin a cikin hukunce-hukunce na shari'ar musulunci nan aka ce zakka kowace shekara so guda ne amma ba kowace zakka ba akwai zakkar da ana iya cikin shekara so biyu za a huddata wa zai ba misali kawai ka ce noma ko ka ce wuraren da ake noma a shekara so nawa so biyu domin su kayan noma Allah ya ce wa atu haqqahu yawm hasadihi su da an girbe ne za a huddawa kenan ko so uku kai noma a shekara to so uku zaka hudda mi zaka hudda zakka amma su kasuwanci su kudi bayan wannan kuma akwai me yake ce mishi zamu yace musu ma kawai al-kharij min al-ard duk abinda da kasa ake huddosa shi ko so nawa aka hiddo shi a cikin shekara sai an huda mishi zakka kenan noma na a ciki bayan haka kuma ma'adinai da ake ginowa su ma suna ne su ma suna a ciki domin su ma akwai zakka a cikin su ina tsammani akwai babi a kansu a nan gaba za mu gani da yardan Allah a takaice ne kamata mu mu dakata a muna da babban bako a yau kuma bakon ma za ku san shi kuma duk wanda kenan inda ya ji labarin alkhairin da suka samar ma wannan kasar tamu ko mu ce al'ummar musulmi ma za su yi shinshina a gare su muna tare da Sheikh Faisal hafizahullahu ta'ala akram kullu tafaddalu bana je ka tace mu da shi ah na'am me na'am me tambaya
akwai masu gidaje na eh ne suke gida eh alaikum salam atullah akramakullah tafaddalu a bar tambayar nan har gobe sai mu sai mu amsa tafaddalu akramakullah bismillah la la bismillah akramakullah bari ko ma can ko akwai akwai na biyun
Ayyana ku ne,